اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه وزويه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا, أرى إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد أحدها مشهد التوحيد وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الثاني مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه الثالث مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدور
ورحمته مشهور الرابع مشهد الحكمة وأن حكمته سبحانه وتعالى ذلك لم يقدره الإسلام ولا قضاه أبدا الخامس مشهد الحمد وأنه سبحانه الحمد تام على ذلك من جميع من جميع وجوهه السادس مشهد العبودية وأنه رب محمود من كل وجه الذي عليه أحكام سيده وعقدته بحكم كونه مثله وعبده ويشركه تحت أحكامه القدرية كما يشركه تحت أحكامه الدينية وهو محل
محل لجريان هذه الأحكام عليه قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاءة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وح- وحرمان العلم ولباس الذل وإدلال العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القل- يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما تت- كما يتولد الزرع من الماء والإحراق من النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a da ke nan sabuwar jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna sha bakwai ga watan rabiul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan tara miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wani littafi mai suna alfawa'id واللفر الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القيم قيم الأوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس من ستين دا أكو وانا للتافي وانا للتافي كما يدى أكسني ابن القيم يا ترى أبو بواني مبنبنتا waɗanda dukkaninsu suna cike da fa'idoji shi yasa ya sa masa alfawa'id fa'idoji ne mabambanta amma galibinsu suna ƙwanƙwasa zukata suna kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala da komawa gare shi to wannan fa'ida ta gaba yake cewa idza jara ala al-abdi maqdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu mashahid duk sanda wata kaddara ta auka wa bawa wacce baya santa wato kaddara mara kyau da baya so ta samu bawa to yana da abubuwa shida da zai hanga yana da mahanga guda shida ahaduha mahanga ta farko mashhadu tauhid mahanga ta tauhidi wa anna allaha huwa allazi qaddarahu wa sha'ahu wa khalaqahu Allah shi ne ya kaddara faruwar wannan abu kuma shi ya ga damar faruwarsa kuma shi ya halicci abin wa ma sha Allahu kana abinda duk Allah ya ga damar faruwarsa zai faru wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga damar faruwarsa ba ba zai faru ba الثاني مهنغا تبيو مشهد العدل مهنغا تآدلش وأنه ماض فيه حكمه يسنشي وهكونشن الله ميزرتواني ميزرتواني أكنسا عدل فيه قضاؤه سنة أبند الله يزرتر أكنسا كما آدلشيني الثالث أبناؤك مشهد الرحمة مهنغا ترحمه وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه rahamar ubangiji a cikin wannan abu da ya kaddara lalle tarin jayi fushinsa tarin jayi ukubarsa wa rahmatuhu hashuhu kuma cike ki da rahamarsa hashuhu ay mil'uhu arabi abu na hudu mashhadul hikma mahanga ta hikima wanda hikmatahu subhanahu iqtadat zalika cewa lalle hikimarsa ce ta hukunta faruwar hakan lam yuqaddirhu sudan ba a banza ubangiji ya kaddara faruwarsa ba wala qadahu abathan bai kuma zartar da shi dan wasa ba al-khamis abu nabiyar mashhadul hamdi mahanga ta godiya da yabo ga Allah wa anna lahu subhanahu alhamda tamma ala zalika kuma Allah subhanahu wata'ala yana da cikakkiyar godiya akan haka min jami'i wujuhihi ta kowace fuska as-sadisu mahanga ta shida mashhadul ubudiyya mahanga ta zaman sabawan Allah wa annahu abdun mahdun min kulli wajhin kuma lalle shi bawa ne tsantsar bawa ta kowace fuska tajri alaihi ahkamu sayyidihi hukunce hukuncen sayyidinsa shugabansa tana gudana a kansa wa aqdiyatuhu da abubuwansa da ya zartar bi hukmi kaunihi milkahu wa abdahu saboda kasancewarsa mallakar ubangiji ne shi kayan ubangiji ne shi sanan bawansa ne fayusarrifuhu tahta ahkamihi alqadariyati zai jijjuya shi ya sarrafa shi karkashin hukunce hukuncensa na kaddara kama yusarrifuhu tahta ahkamihi ad-diniya kamar yadda yake sarrafa shi karkashin hukunce hukuncensa na addini fa huwa mahallul li jarayani hadhihi al-ahkami alayhi shi bigire ne na gudanar waɗannan hukunce hukunce akan sa a nan malam yana karantar da mu cewa duk wani wanda wani abu wanda daɗi zai same shi da daman haka rayuwar take yau da daɗi gobe ba daɗi haka rayuwar bawa take ubangiji ya halicce mu ne don mu rayu a haka yau ka ji daɗi gobe ka ji ba daɗi ba za ta zama rayuwarka duka tun daga farkon ta har ƙarshe iri ɗaya ba akwai ranar da za ka yi farin ciki akwai kuma ranar da za a ɓata maka wani abu mara daɗi zai same ka shi yasa yana daga cikin shika-shikan imani imani da ƙaddara cewa duk abin da ya same ka hukunci ne na Allah shi ya hukunta faruwar abin ba wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa a cikin bayi ba tare da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaddara shi ba yana nan a cikin ilimin Allah Allah ya san da faruwar abin kuma Allah ya rubuta zai faru kuma shi yake halittar abin yayin da ya so faruwa kuma sai da mashi'arsa sai da ganin damansa zai faru to bawa dole ya yarda da waɗannan matakan kaddara guda hudu matakan kaddara guda hudu ka yarda cewa Allah ya san da abin da zai faru ba wani abu da yake faruwa ba da sanin Allah ba sannan kuma abin da duk ya faru to ubangiji ya riga ya rubuta shi Allah ya rubuta maqadirul khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 500 sana kafin halitta samai da ƙasa Allah ya rubuta duk abin da zai faru a sama ko a ƙasa da shekara 500 sauraka babu wani abu a gurin Allah da yake sabo duk wani abu da ya faru to Allah ya riga rubuta shi sannan kuma ba zai faru ba sai da mashi'arsa sai Allah ya ga damar ya faru babu wani abu da yake gudana a cikin masarautar ubangiji ba tare da ya ga damar faruwarsa ba wannan shine cikakken mulkinsa cikar mulkinsa sannan kuma mataki na hudu shine Allah shi yake halittar abu Allahu khaliqu kulli shay duk wani abu da ka sani Allah ne mahaliccinsa saboda haka Allah ya halicci komai da ka sani kyau da mara kyau duk halittar Allah ne wannan sune matakan kaddara to duk sanda kaddara ta samu wani bawa wanda ba ta da dadi to ya rika hango abubuwa shida a cikin wannan abu da ya same shi su ne abinda ibnul qayyim alaihi rahmatullah yake ambata anan duk sanda wata wani abu ya faru ga bawa wanda bai ji dadin sa ba to ya hango waɗannan abubuwa guda guda shida da zai ambata abu na farko ya hango batun tauhidi tauhidi anan yana maganar kaddara kaddara yadda da kaddara yana da cikin yadda da tauhidin Allah kai da cewa Allah subhanahu wataala khaliqu kulli shay babu wani abin da yake gudana ba da ba da yardarsa ba ba kuma ba da halittarsa ba kuma bai san da shi ba babu shi duk abin da yake gudana ya san da shi kuma shi ya halitte shi kuma yana gudana ne karkashin mashi'arsa to wannan shine tauhidin da ya kamata duk wani abin da ya faru gabawa ya halarto shi karo na farko ya yadda da wannan kaddara shine yace mashhadu tauhid wa anna allaha huwa allazi qaddarahu wa sha'ahu wa khalaqahu Allah shi ya kaddara faruwar abin nan sannan shi ga damar ya faru kuma shi yake halittarsa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun shi ya halicce ku da aikin da ayyukan da kuke yi saboda ka duk wani abu da ya samu ya same ka daga cikin halittun Allah ne wa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama zai faru abinda bai ga dama zai faru ba ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk abinda Allah ya nufa ya faru to Allah kawai zai ce da shi kun kasance sai abinda ya faru kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abinda kuka ga dama shi ke faruwa ba abinda Allah ya ga dama shi yasa yace ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun walau sha Allahu maqtatala alladhina min qablihim ba'da ma ja'atuhum albayyinati walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid saboda haka babu wani abu da yake faruwa da Allah ba shi ya ga damar faruwarsa ba wannan shine alamar cikar cikar mulkin Allah duk wani mai mulki abubuwa za su yi ta faruwa a ƙarƙashin mulkin sa ba dole ne da yaddarsa ba ba dole ne ya ga damar faruwar sa ba wani abin yana faruwa bai sani ba wani abin kuma ya faru ya fi ƙarfin sa ba yadda ya iya ba yadda ya iya aka ga wani mai mulkin ma fito ya ce abin ya fi ƙarfin shi ba zai iya yin wani abu ba to wannan shi yake nuna maka cewa duk wani mai mulki da yadda ya kai gaji shi mai mulki ne mulkinsa naƙis ne wato tauyayyen mulki gare shi mulkinsa kasashe ne akwai abin da ya fi ƙarfin wato ya fi ƙarfinsa ba zai iya ba komin yadda yake ji da kansa don haka bawa ya halarto da tauhidi shine abin mahanga ta farko mahanga ta biyu shine mashhadul adl ya hango adalcin ubangiji ya hango adalcin ubangiji Allah baya yin wani abu ba bisa adalci ba adalci shine Allah subhanahu wataala yana aje komai a bigiransa yana aje komai a bigiransa Allah ba zai dauki mutumin da yake na kirki yayi wa Allah da'a yayi masa biyayya Allah kama shi azabta shi ba Allah baya yin wannan domin wannan ba aikin mai adalci ba ne wanda ya yi masa biyayya ya masa da'a bai saba masa ba kuma ya kama shi azabta shi Allah ba zai yi wannan ba ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allah shakiran alima me Allah zai yi da azabtar da ku in ji shi ya ce me zai yi da azabtar da ku in kun yi imani kun yi godiya zai za ku yi imani ku yi godiya me zai sa Allah azabtar da ku sauraka adalci shine sanya komai a mahallinsa kishiyar adalci shine zalunci ubangiji kuma baya zaluntar kowa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna allaha la yazlimu mithqala dharra baya zalunci duk kankantarsa baya zalunci ni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ce na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zanto haramun tsakaninku don haka kakku zalunci kawunanku korewa Allah zalunci yana nufin tabbatar masa da cikakken adalci shine ma'anar kore masa zalunci cewa ba a zalimi ba ne abinda ake nufi shi mai cikakken adalci ne shi yasa yake son masu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci إن الله يأمر بالعدل والإحسان ينايم أمرني دعي آدلتي to saboda haka bawa ya tuna cewa abinda da Allah ya masa ba zalunta sai ba kaddaran nan da ya hukunta masa ba zalunta sai ba akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya masa haka don haka hukuncin Allah da ya hukunta zai zarto a kansa sannan kuma abin da ya zartar a kansa adalci ne ka ce madin fiye hukumuk adlun fiye qada'uk hukuncin da ka yanke min ba wanda ya isa ya dakatar da shi sai ya sai ya kasance sai ya zarto hukuncin da Allah duk zai yanke babu mai tsayawa a gaban wannan hukuncin ya hana shi zartar da shi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah in yi hukunci ba mai tsayawa ya hana zartuwar hukuncin Allah shi ne madin fiye hukumuk adlun fiye qada'uk kuma duk abin da Allah ya zartar ya riga ya zartar da bawa bayan ya yi masa hukunci da shi kuma ya zartar masa to adalci ne sauraka babu wani abu da yake samun bawa daga Allah subhanahu wata'ala kuma ya zanto Allah ya zalunce shi Allah ce baya zaluntar kowa kuma wace riba zai ce don ya zalunce ka me zai karu da shi abinda zai karu da shi yana da bukata ya zalunce ka ne baya bukata sauraka duk abin da kaga ubangiji ya hukunta maka ka karbe shi a matsayin hukuncin Allah ne na adalci kada ka tuhume Allah da cewa yayi maka wani abin da kai baka cancanci haka ba ka rika cewa ni ban cancanci Allah kai min haka ba ya kai ka san baka cancanta ba arne shi yake fadar wannan yace shi bai cancanci a yi masa wannan ba kuma arni ne to kaga yana arni kuma ya ce bai cancanci Allah ya masa ba shi ne ma ya cancanci a yi masa to duk abin da Allah ya hukunta maka ya zartar to ka karbe shi a matsayin adalci ne wanda ita ce mahanga ta biyu mahanga ta uku ka rika hango rahama ka dinga hango rahama a ciki ko da a zahirinsa wani abu ne da kake ganin ba mai daɗi ba to ka sani cewa rahamar Allah ta yarwaci komai kuma rahamar Allah ta rinjayi fushinsa kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira imam al-bukhari da muslim sun ruwaito shi lokacin da Allah ya yi halitta ya rubuta wani littafi yana rubuce a wajensa inna rahmati sabaqat ghadabi ramata tarin jayi fushina saboda haka wannan abun ka kaddara cewa duk da cewa wani abu ne da ba ya da dadi to ka kaddara cewa akwai rahama a ciki wataƙila da za ka nutsu za ka ga cewa akwai dalilin da ya sa Allah ya maka hakan wani abu wata baiwar da Allah zai maka sai ka biyo ta cikin wahalhalu kai gare ta wani lokacin bala'in ma in yayi yawa to sannan baiwar take karuwa kaduwa kisar annabi yusuf alaihi salam tana karantar da mu wannan ka duba tun da sanda ya fara samun hasada ta yan uba da kiyayya wannan jarraba ce sai aka zo aka jefa shi rijiya kururruba rijiya tana ma jarraba ce sannan aka zo aka fito da shi aka sayar da shi a matsayin bawa wannan jarraba ce ya zo ya gamu da fitina ta matar azizu kaga wannan ta ma babban jarraba ce duk ta fi sauran ma wanda ya zaɓi ma ya zaman kurkuku a kanta rabbi sijinu a habbu ilai mai mai da'una ni ilai ya tafi kurkuku ya je ta zama duk wannan jarraba ce amma ƙarshe ina ta ɓille ina ta ɓille masa ya zama shi ne ke da wuka da nama a masar gaba ɗaya to da tun daga rijiyar nan ‘yan uwansa sun sun cire sun mai da shi wajen babansa shi kenan fa labarin ya ƙare amma haka Allah ya ta jin shi cikin wannan jarraba bayan jarraba bayan jarraba don abin da zai bashi ya zama ƙato to wata jarrabar a ƙarshenta wani abu ne mai daɗi ka rika sa cewa akwai rahama ta ubangiji kuma rahamarsa tun da shi ya faɗi haka tarin jaye fushinsa to akwai wata rahamar da watakila kai baka hango ba da za ta same ka to ka rika hango wannan kana kyakkyawan fata amma kada ka rika kuka kana kai ka kare ne shikenan rayuwata ta kare na gama shi ma arne ne yake faɗa haka ce am finished am finished wai shi shikenan shi saboda shi kawai wannan iya ga hangensa kenan ba tunanin watakila akwai kofa a gaba waye za a jefa cikin teku a cikin dare ya fada kuma wani kifi ya haɗe shi ko ya fito ba wanda Allah subhanahu wataala ya abin nan ba wanda yake Allah subhanahu wataala ya sanya wannan hanya ce da zai fitar da shi ya yafe masa abin da ya sai haka to ka duba rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukan tajarraba ce tun lokacin da ya fito ce shi manzon Allah ne saboda haka wannan haba-haba da yake gani a fuskar ƙwarisha duk sai ta canza lokaci ɗaya duk sai aka juya masa baya har na kusa da shi aka sa masa ƙahon zuƙa aka tsane shi aka tsane duk wani wanda yake matsa kusa da shi ya yi ta shiga bala'i iri-iri aka yi ta kai masa hare-haren iri-iri amma da ƙarshe ya abin ya kasance gashi Allah ya ba shi nasara da bai taɓa ba wani annabi ba tun da aka kafa duniya ba kuma wani wanda ya fito ya kawo wani gyara a cikin a bayan ƙasa da ya nasarar da maza Allah yi babu wani annabin da ya yi nasarar da maza Allah yi annaba ana tura su zuwa ga iya mutanensu amma ƙarshe wani haka zai tashi ba kowa da ya wani mutum biyu annabin nuhu ka duba shekarun da ya a cikin mutanensa alfa sanatin illa hamsina aman amma Allah ce fa ba amana ma'ahu illa qalil in kadan kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya mutanansa kadai ba duk duniya aka aiko shi kaga aikin nashi ba karami bane amma kuma ka duba yau shekara dubu da wani abu da barin barin sa duniya amma ga addinin nashi nan har yanzu kuma gashi nan mai tsarkin kuma yana nan an gurɓata sauran addinai amma nashi ya ƙi gurɓatuwa masu son su gurɓata shi ɗin suna ta kawo harare da ƙoƙarin cushe-cushe da yaƙar addinin nashi da fitilar hasken sunnarsa amma Allah ya tsare abin na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun الذي أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صور شيء الدين كرشي ba wani annabi da za a sake aikowa da haka Allah ya tsara addinin saboda hujjar Allah ta tsayo akan kowa a yau ka ji sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka ji abin da yake umarni shi dole kai imani a yau sunansa ya zo kunnanka ka ji abin da yake umarni shi to dole kai imani da shi kamar yana tsaye gabanka yana kiranka babu bambanci baka da uzuri Allah ya tsare maka addinin yana nan ana karantar da shi duk yadda yake samun ƙalubale iri-iri na ciki da waje wasu ma gaba ɗaya so suke su yi kansilin ɗin shi kansa ma'aikin Allah daga addinin su cire shi daga addinin su ce ƙur'anin kawai ya kawo musu ya tafi ya bar musu ƙur'anin su za su yi wa mutane za su fasalta wa mutane yadda za su fahimci ƙur'anin da bakin jahilcinsu to akwai kiyayya da ta kai wannan da zai ce gaba ɗaya wanda ya zo da addini shi aje shi gefe alkur'ani ya zo da shi shi kenan ya gama aikinsa ba buƙatar a ji wani shiryarwa da ya yi wani nusarwa da yawa al'ummarsa ba a buƙatar a ji wannan bayan kuma Allah ya ba shi wannan damar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya jingina masa cewa shi mai shiryar da mutane ne shi yasa duk karatuttuka muke cewa na asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu shiryar da ta kai tashi kuma Allah ne ya bashi wannan damar ya shiryar da mutane wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to wasu suke a soke shi daga wannan wannan kujerar wani katon banza ya hauta shi ya zauna ya tsayo to duk wani abu da Allah subhanahu wataala zai jarrabe ka da shi ka fahimci cewa akwai rahamarsa a ciki kada ka ɗeba ƙauna kada ka cire ƙauna daga rahamar Allah ɗauka cewa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra akwai yiwuwar sauƙi ya zo ya zo nan gaba sannan rabi'u na hudu mashhadul hikima wato abu na hudu da za ka hango shine ka hango hikimar ubangiji ka yadda cewa allah subhanahu wata'ala hakim ne kana haliman hakima al'azizul hakim Allah mai hikima ne wato baya yin wani abu da yake wofinta daga hikima a ce ga Allah ya yi wani abu amma ya yi shi ne haka kawai a banza ba wani hadafi ba wata manufa haka kawai Allah ya yi shi Allah baya wannan wanda suke zarewa ubangiji subhanahu wataala hikima daga cikin ayyukansa suna babban kuskure suna ɗaukan aikin Allah kamar yaro ne da zai yabi duwar watsu a hannunsa sai ya watsa su sama sai su zubo wani ya fada can wani ya fada can wani ya fada a gabansa wani ya fado masa ba kaga a lokacin da yake watsa din nan ba ya da wani target na cewa yana son wannan can wannan can wannan can kawai sai inda ya ga ya fada to kaga wannan ka sifanta aikin Allah cewa ba hikima kamar haka yake ba dalilin da zai sa ubangiji ya yi abu kaza da abin da ka ga Allah ya aje a gurin to akwai dalilin da sa aje shi a gurin dan gun da ka zauna yanzu akwai dalilin da sa Allah aje ka a gurin kai ne baka sani ba wataƙila inda ya dan canza ma guri kai bacci muna karatu ba ba kace sai baka anan kawai anan ne zaka fice ko kai ta saƙi-saƙi saka duk wani abu da ka gani Allah subhanahu wata'ala ya yi to ka yarda cewa akwai hikima akwai hikima akwai dalili mai ƙarfi da ya sa ubangiji ya yi abin haka don haka in wani abu ne ya same ka mara kyau ka sani akwai dalilin da ya sa akwai hikimar da ta sa Allah ya yi maka akwai aƙidar asha'ira masu cewa inna Allah la yaf'alu shay'an li shay'in bayan Allah Allah bayan abu don abu da kuma wannan alkur'ani duk ya nuna mana ba haka bane alkur'ani Allah subhanahu wataala yayi ta nuna mana hikimar min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an min ajli zalika me min ajli zalika saboda haka shine hikimar ba fadar hikimar da ta sa eh saboda kaza الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا ألا ياي هل انت سمدك دم كسن كذا وانا ما يتشي هكما با وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا sauraka alkur'ani cike yake da bayanin ayyukan Allah kuma da bayanin hikimar da ta yake amma ce Allahu la yaf'alu shay'an li shay'in wato ya zama aikin Allah abasan ya zama kamar wasa kamar wasan yara da suke yi ba wata manufa yaro zai zo ya ta gina gidan ƙasa da ya tashi ya sa kafa ya tattake shi ya tafi to Allah baya yin wannan komai da ka gani da hikima ne ba dole ne ka san hikimar ba ba dole ne ka sani ba wani abin ka sani wani abin kuma ba za ka sani ba amma akwai wata hikima guda ɗaya wacce kowane abu da ka sani da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka wannan hikima tana ciki tana ciki ita ce na ka san kai bawan Allah ka ji cewa kai bawan Allah ne mulkin Allah ne yana yadda ya ga dama da kai sauraka ba kai kake yin ganin dama da kanka ba a'a ubangiji yake ganin dama da kai sauraka duk abin da muke na ibada akwai wannan hikimar a ciki a ce da mu mu yi alwala a ce da mu mu yi sallah raka'a kaza a lokaci kaza to ko mun san dalilin da yasa aka ce mu yi haka ko ba mu sani ba kasancewa yin hakan kana jin cewa kai ai bawa ne shi ko bawa umarni kawai yake bi ai baya tsayawa ya ya fifike cewa sai an gaya masa me yasa aka ce kaza ko wani bawa da yake babu shi aka ce bawa ne to kawai umarni yake bi to ka ji cewa kai bawan Allah ne haka sai a ce da kai in ka yi kaza yi kaza ba lalle ka iya sani ba ce kana zaune a nan kana da alwala sai ka yi rihi sai ce sai ka sake alwala me ya canza kana nan a yadda kake kai ba wani abu ya fito bari a ce wani abu ya fito da ya bata jikinka da sauran rihi ne kai amma ce sai ka alwala ka fiffike ka ce sai an ga maka dan menene rihi sai yake wannan wannan ba wanda zai ga maka wannan umarni ne kawai ka bi umarni ka ji cewa bawa ka kai bawan Allah ne shi yasa irin sai na abubakar kawai jira suke a ce manzo Allah ya ce ai kaza shikenan inda ya faɗa to shikenan an gama ba sa tsaya su zakalkale sai an gaya musu me yasa za a yi kaza in kana qala faqad sadaq shine magana to duk abin da ya same ka akwai hikima da ta sa ubangiji ya haka وأن حكمته سبحانه اقتدت ذلك حكمة سچي تهكن تهكا لم يقدره سدن با أبنزا ألا يقدر فالور أبن با ولا قضاه عبثا بيزل تدشيدا واسابا ألا بيوان نندن وننبا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى haka Allah bai yi abubuwa haka kawai don wasa ba ko don abin mu a zube kara zube ba a samu ba a hana mu a'a to haka nan kamar yadda umarni da hani yake da hikima haka nan hukuncinsa na kaddara shi ma yake tattare da hikima alhamis mahanga ta biyar mashhadul hamdi bawa yayi hango mahangar gode wa Allah masa godiya da abin da ya same ka mai kyau ko mara kyau ka ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah ka samu ka ce alhamdulillah ka rasa ka ce alhamdulillah ka ci ka koshi ka ce alhamdulillah ka rasa abin da za ka ci ma aka tambaye ka ce alhamdulillah kana cikin koshin lafiya ka ce alhamdulillah kana cikin rashin lafiya aka tambaye ka ya jiki ka ce alhamdulillah wannan shine mashhadul hamd shine ubangiji subhanahu wataala ya cancanci kowane irin yabo ta kowace fuska shine ma'anar alhamd ka yabi Allah ta kowace fuska a kowane yanayi shine alhamd bambancin alhamd ashkur ashkur yana kasancewa akan wata ni'ima ce an gane wata ni'ima ce Allah ya baka ya baka ni'imar ‘ya'ya, ni'imar dukiya, ni'imar lafiya ne, wani abu ne ni'ima sai ka yi shukur, ce ashkurullah. Amma shi alhamd yabo ne da ake yi wa Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa na kamala a bisa kowane yanayi saboda haka shi bai takaita kawai ga yanayin ni'ima ba ko daɗi ko samu a'a shi a kowane yanayi ya cancanci ka yi masa wannan yaban saboda haka ne ma ya yi kansa shi alhamdulillahi rabbil alamin ya yi umarni da ayyabe shi qul alhamdulillah saboda haka godiya ta ubangiji din nan da yabansa ita ce ake son bawa ya zanto tare da ita a farko da ƙarshe fil akhirati wal ula a farko da ƙarshe ita ce abinda yan aljanna za su faɗa قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين saboda bawa a cikin kowane yanayi sawa'un yana cikin abu mai kyau daɗi ko mara daɗi to ya rika hango wannan mahangar mahangar hamdala ga ubangiji zai ƙara samun kusantar Allah kuma zai ƙara samun soyuwa a wajen ubangijinsa shine yace mashhadul hamdu wa anna lahu subhanahu alhamda tamma ala zalika Allah yana da cikakkiyar godiya da yabo akan haka min jami'i wujuhi ta kowace fuska ta kowace fuska as-sadis mahanga ta shida mashhadul ubudiyya bawa ya rika hango shi bawa ne in ko shi bawa ne to bai da nashi zaɓin sai abin da mai gidansa ya zaɓa masa sai abin da mai gidansa ya zaɓa masa bawa baya da zaɓin kansa duk inda aka ce tafi can zai je gari ya waye aka kira shi duk inda aka tura shi kasuwa aka tura shi gona aka tura shi cewa aka ya zauna gida kai ya tafi ko ina bawa bai cewa a shi ya zaɓe tafi gu kaza to ba bawan bane an ce zai yi ni a tsaye a tsayen zai yi ni ya yi ni a zaune a zaune zai yi ni abinda aka ce shi zai ci shi zai ci ba da zaɓi to ka tuna kai bawan Allah ne kai bawan sani shi zai sarrafa ka yadda yake so kamar yadda yake sarrafa ka da hukunce-hukuncensa na addini ya ce ka yi kaza ka yi bar kaza ka yi kaza ka bar kaza a addinance to haka yake sarrafa ka a hukunce-hukuncensa na kaddara kowa bawan Allah ne da wannan sifar ba wanda yake fita daga ƙarƙashin ubudiyar ubangiji ta wannan ta wannan bangaren wato ta bangaren kaddararsa ko ya yi imani da Allah ko bai imani da Allah ba ko ya yarda da maganar Allah ko bai yarda da maganar Allah ba kai ko ma bai yarda da Allah akwai Allah ba ba zai iya fita daga hukuncinsa na kaddara ba wannan shine abin al'islam al'adari alkauni wala hu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un wanda ke sama da ƙasa duk gare shi suka mi kauya wannan al'islam al'adari alkauni babu wanda ya isa ya fitar da kansa daga cikinsa tun daga irin halittar da Allah ya maka da irin yadda ya yi ka ka gudanar da rayuwarka baka isa ka fitar da kanka daga ƙaddarar wannan ba to a nan ma za ka san cewa kai bawon wani ne ba ka iya canza komai daga cikin yadda Allah ya tsara rayuwarka ba ya tsara rayuwarka kana buƙatar shakar iska kana buƙatar ka ci kana buƙatar ka sha kana ka buƙatar ka kasayar ka fitsarar da abin da ka ci duk kana da wannan buƙatar taka ta mutum ta ɗan adam wanda kuma haka ubangiji ya so ka haka ya so ka haka ya harhaɗa ka khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak so ka ga mun wani kafiri da zai butulce ma wannan kaddara akwai shi ba wani kafiri duk kafircin sa yace shi zai canza wannan tsarin ginin da Allah ya yi wa dan adam tun lokacin da ya fara halitta kuma haka za a yi ta rayuwa har Allah ba wata rana da za a ce wai wani technology ya bayyana wanda za a canza wa ɗan adam fasalinsa mu koma muna kallo ta ƙiya mu koma gari ta gaba ko muna tafiya kamar abin nan da- da- da hannayenmu ba kafafuwanmu ba ko a canza kunnenmu a canza position ɗin kunnenmu a mai da shi wani wuri ba wanda ya isa ya kawo wani technology da canza wannan halittar da Allah yi ko mahaukansa to wannan kaga tafiya akan wannan tsarin da Allah ya yi maka ya ce kuma haka ya ga dama ka kasance alama ce ta ke tabbatar maka da cewa kai bawansa ne kai bawansa ne in ba bawansa ne to ka canza wa kanka ka yi yajin aiki ka ce ka daina ka daina bacci ka yi har ka mutu ba za ka ƙara bacci ba ka yi ka gwada sassan da baccin ba zai zo kwashi Eh, ba ka san ba san da zai tafi da kai ba sai dai ka ji ana ɗirmakka ana ka tashi ana ɗirkakka eh to bawa ya dinga hango cewa shi bawa ne to tunda shi bawa ne ashe kenan duk abin da Allah ya so hukuntawa a kansa zai hukunta masa wa annahu abdun mahdun min kulli wajhin shi bawa ne ga Allah ta kowace fuska to bambancin kafiri da mumini shi mumini wannan shi'urin da cewa shi bawa ne zai ƙara sa masa ƙasƙantar da kai gaban Allah to kuma daga lokacin ya ƙara samun shiga da karɓuwa gurin Allah yayin da kake ƙara nuna ubudiyarka ga Allah kuma yayin da Allah ke ƙara karɓarka kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son a ce da shi abdu abdu saboda wani matsayi ne babba na'am
ba kowa ne yake samun wannan ubudiyya ikhtiyariya ba ka ji cewa a karan kanka kai bawa ne kuma kana ƙara kusantar neman wato kusancin da ubangijinka shi yasa ibnu taymiya kamar da ibnu al-qayyim ka a cikin madarijus salikin yana cewa man arada as-sa'adata al-abadiyya falyalzam 'atabata al-ubudiyya man arada sa'adatal abadiyya wanda yake so ya samu arziki na har abada to ya kankamewa wato kofar zama jin shi bawan Allah ne ya kankame wannan kofar to yayin da kake ƙara kusantar ubangiji da wannan to a lokacin kuma yake ƙara jawo ka jiki yake ƙara jawo ka jiki yake ƙara wato kwararo maka baiwarsa ta ko'ina to lokacin da mutum ya shiga cikin wata jarraba to rika kawowa a ransa shi bawan Allah ne kuma haka hukuncin Allah yake ga- ga wan- ga- gare shi kuma abin da ya ga dama yayi a kansa wa annahu abdun min kulli wajhin tajri alayhi ahkamu sayyidihi wa aqdiyatuhu bi hukmi kaunihi milkahu wa abdahu hukunce hukuncen shugabansa mahaliccinsa shine Allah suna gudana a kansa wa aqdiyatuhu da abubuwan da ya zartar abubuwan da ya zartar hukuncinsa da ya zartar su ma suna gudana a kansa saboda me saboda shi mulkin Allah ne mallakinsa ne kayansa ne kamar abinda ka mallaka wanda ba zai zo tsaya kanka bai hana ka sarrafa kayanka da ka mallaka hularka taka ce in ka ga dama ka sa in ka ga dama ka ajiye in ka ga dama ka ba wani in ka dama ma ka sa almakaci ka yayyanka na'am ka bi wani kai wani abin da shi mai amfani ba kan ka yayyanka ka zubar ka zama almazaranci kai wani abu mai amfani wannan duk naka ne wanda zai ce dan me yau baka sa hula kaza ba ka sa kaza kai ka ga dama kayanka ne to da abin da kake mulkin mutum ne zai sarrafa kayansa yadda yake so to kuma mu da abin da ke sama da abin da ke ƙasa duk mulkin Allah ne duk abin da yake sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu duk mulkin Allah ne fa yusarrifuhu tahta ahkamihi alqadariyya don haka Allah zai sarrafa shi karkashin hukunce hukuncensa na kaddara kama yusarrifuhu tahta ahkamihi ad-diniyya kamar yadda yake sarrafa shi karkashin hukunce hukuncensa na addini don haka yadda yake baka umarni a addinance ya ce kaza nake so ka yi kuma ka bi to haka nan abin da ya shafi kaddara ma haka za ka bi da duk irin hukuncin da ya baka fa huwa mahallul li jarayani hadhihi al ahkami alayhi sawa ka bawa mahalli ne bigire ne na gudanar waɗannan hukunce hukunce akan sa to waɗannan su ne mahanga guda shida wanda mutum duk sanda wani abu ya same shi da bai ji dadin sa ba to ya hango waɗannan abubuwa shida ya hango janibin tauhidi ya hango janibin adalci ya hango janibin rahama ya hango hikimar Ubangiji ya hango godiya gare shi sannan ya hango zamantowa sabawa idan mutum ya zanto tare da waɗannan makaran guda shida to zai ji sauƙin duk wani abu da yake faruwa da shi kowane abu zai faru da shi duk girma zai zo masa da sauƙi to mala ya gama wannan sai ya ce ƙillatu taufiq wa fasadun ra'ayi وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya ambaci wasu abubuwa goma sha tara marasa daɗi marasa kyau waɗanda saɓan Allah yake haifarwa bawa abubuwa sha tara marasa daɗi marasa kyau wanda saɓan Allah yake haifarwa bawa mai saban Allah duk sanda bawa ya kasance mai saban Allah ne baya tuba yana dogewa akan saban Allah na gudanar da rayuwarsa cikin saban Allah daga fala gabarin ambatan Allah baya tuna Allah baya ambatan Allah to waɗannan abubuwa guda 19 da ya ambata duk za su faru gare shi abu na farko ƙillatu taufik ƙarancin samun gaban katar a rayuwar bawa yana buƙatar taimakon Allah a komai ko menene bawa yake yi yana buƙatar Allah ya taimaka masa in ya rasa taimakon Allah ya rasa taufiki gamdakatar to ya gamu da alkhizlan alkhizan shine Allah ya watsi da kai ya watsi da bawa ya bar shi shine alkhizan shine ma'anar qillatu tawfiq idan to duk abin da zai shiga ƙarshe sai kaga ya zo na da daba akai ƙarshe sai ya zo ƙarshen abin bai nasara ba ko abin ya zama masa bala'i ko ya zama masa tashin hankali ko menene ne to saban Allah yana sifa bawa a cikin irin wannan zamto baya samun taufiki idan neman aure ya shiga ko ko rasa auren ko a yi aure shi amma ya sha wahala a hannun wata aure shi idan ya ta binta zaizai ko yana neman haihuwa Allah ya bashi ƴaƴan da zama masa tashin hankali yana neman dukiya Allah ba shi dukiyar da za ta zama sanadiyar halakarsa duk wani yana da cikin illatar taufik aka ce ka rasa taufiki to ubangiji subhanahu wataala ya cire hannunsa daga taimaka maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam la takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banni da kaina daidai da kiftawar ido إن, ينصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده idan Allah ya taimaka muku to ba wanda ya isa ci galaba a kanku Allah ce in ko Allah ya watsar da ku to ku faɗi wane ne wane ne shi da zai taimaka muku amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman wane ne shi wannan da zai iya kawo muku agaji ba Allah ba babu shi to saban Allah yana jawo Allah subhanahu wataala ya watsi da bawansa ya watsi da shi sannan fasadun ra'ayi zanto ya tunaninsa ya gurɓace ya haɗu da gurɓacewar tunani gurɓacewar ra'ayi ko mai zai furta baki ya faɗa sai ka ta mamaki ce ka duba mutumin nan ana ganin shi kamar zai hankali ka duba wai ji maganar da yake duk mutumin da yake mai saban Allah ne saban Allah ya zama masa jiki to sai Allah ya jarabe shi da irin wannan kullun yayi magana sai ya ji ba daɗi mutane sun yi ta Allah wadai da shi ko wani abu ya taso ya ba da wata shawara ta zama gurguwa zai shawararsa gurguwa shawara ce baya dace to dole yana daga cikin dalilan abubuwan da saban Allah da gafala ga barin Allah suke jawo mutum zama mai gurbataccen tunani mai gurguwar shawara da duk abubuwan sa da zai yi tunani akai sai ka samu suna tafiya a baibai a birkice ba kyau sannan abu na uku khafa'ul haqq boyuwar gaskiya boyuwar wato gaskiya ta ta boye gare shi abinda yake gaskiya ne karara kowa ya fahimci gaskiya ne amma shi ka fahimta ai bayanin ai bayanin yace kai shi bai shiga kokolwarsa ba ga kuma hujjoji na zahiri duk ya gani amma gaskiyar ta kasa bayyana gare shi ta zama a cikin batansa wataƙila ma ‘ya'yansa da jikokinsa duk su taso su bar abin da yake su bashi shi kadai a ciki ga shi ya tsufa ya girma amma yana nan cikin batan ya kasa gane gaske shi ‘ya'yansa na cikinsa duk sun bar shi matarsa ma wataƙila a gida ta daina amma shi yana nan kai an taɓa shi ya ce shi bai ga bai yadda ba bai kuma gane cewa abin da yake ba ya da kyau ba ka bibiya akwai akwai saban Allah a cikin rayuwarsa saban Allah yayi sai Allah ya jarabi mutum da wannan gaskiyar ta kasa bayyana gare shi Allah shine mai shiryar da wanda ya ga dama mai batar da wanda ya ga dama yana shiryar da wanda ya ga dama yayin da ya cancanci shiriya yana kuma batar da wanda ya ga dama yayin da ya cancanci bata duk wanda kaga Allah ya shiryar ta ya cancanci shiryar duk wanda kaga ya batar to ya cancanci batar ne Allah ba zalintar kowa ba zai dulmiyar da wani cikin bata ba haka kawai sai dan ganin ya cancanci batar inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimi qawma al-fasiqin zaka ana faɗa sifa sifan nan ita ce illa ita ce dalilin da yasa ba sa samu wannan shiriyar za a samu shiriyar saboda azzalimi ne Allah ba zai shirye da shi ba saboda azzalimi ne Allah ba zai shirye da shi ba saboda fasiki ne Allah ba zai shirye da shi ba saboda dan ta'addani saboda haka sai Allah ya batar masa da ganinsa ya kasa gane gaskiyar saboda saban Allah sai na hudu fasadul qalb zuciyarsa za ta lalace abinda yake gyara zuciya shine da'a ga Allah biyayya ga Allah shi yake gyara zuciya yayin da ya zanto mutum yana kyautatawa a cikin rayuwarsa yana ayyuka masu kyau to sai Allah ya sanya haske a fuskarsa ya sanya haske a zuciyarsa ya sanya masa karbuwa a cikin jama'arsa ya yalwata masa a cikin rayuwarsa wannan magana ce ta Al-Hasan al-Basri inna lis-sayyi inna lil-hasanati diya'an على الوجه ونورا على القلب وقبولا من من الخلق سنة وسعة في, في, في العيش duk mutumin da zai zama mutumin kirki to sai kaga Allah subhanahu wataala ya sanya masa annuri a fuskarsa kuma ya sanya annuri a zuciyarsa sannan ubangiji ya sanya masa karbuwa a cikin mutanensa sannan kuma har ila yau Allah ya sanya masa yalwa a cikin rayuwarsa ba za ka same shi da kuncin zuciya ba a koyaushe za ka same shi yana walwala a koyaushe za ka same shi farat-farat cikin raha ba za ka je ka same shi kullum cikin kunci da damuwa da jin haushin mutane ba to alhassana ita take sa wannan zanto zuciya ta gyaru to in zuciya ta gyaru kuma komai na mutum zai gyaru don ita ce ke jagorancin gangan jikin in ta gyaru komai zai gyaru in in ta lalace kuma komai zai lalace to yadda alhassana take gyara zuciya haka sayyi'a kuma take bata zuciya kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ce abinda suke tsoruta suke aikatawa marasa kyau shi ya kanta akan zukatansu shi ya rufe musu zukatansu falamma zahu azaga Allahu qulubahum thumma ansarafu sarafa Allahu qulubahum haka da ka juya wa Allah subhanahu wataala baya ka juya wa da'arsa baya sai Allah juya zuciyar wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka Allah ya dinga jujjuya idan su da zukatan su saboda sun kin imani da shi sai Allah jujjuya zuciyar ta su kama lam yu'minu bihi awwala marra kuma Allah ya bar su suna tafa gamniya cikin makantar su cikin shishigin su sauraka saban Allah da bijirewa ambatan Allah da rashin tuna Allah kawo Allah a zuciya yana sa zuciya ta lalace malam mubarak yana ce mun lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba za mu kammala abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh